إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها فقالوا كيف تأمر من أدرك ذلك منا يا رسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم هذا الحديث أصل من أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالمعاملة التي يجب أن تكون بين الحاكم والمحكوم بين الراعي والرعية بين ولاة الأمور وأتباعهم يجب عليك يا عبد الله أن تعلم أن الأمور التي تربط هذه العلاقات ليست مقفولة لدى المرء فكل يختار الطريقة التي يتبعها بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح لنا الأمر إنه من نبوآته التي نبأها قبل وصولها وقبل وصول وقتها وقبل وقوعها أخبره الله تبارك وتعالى أنها ستكون هذه الأمور وأنها إذا جاءت يجب على الأبد أن يتبع السنة في ذلك والسنة في ذلك أن يكون صابرا وأن يوكل أمره إلى الله وأن يؤدي ما عليه من الحقوق وهي حقوق الطاعة والسمع لولاة الأمور فإذا كان له شيء من الشكاوى أو إذا كان له أمر يلاحظه على ولاة الأمور فبينه وبينهم النصح وليست المظاهرات والاعتصامات التي تؤدي إلى أعمال الشغب وإراقة الدماء وإتلاف الممتلكات فهذه مما أثر عن غير المسلمين هذه سنتهم هذه طريقتهم هم الذين سنوها للناس أما المسلمون فقد ربطهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بالسنة والطريقة الصحيحة وهي الصبر على جور الولاة وأن يقوم الإنسان بأداء ما عليه من الحقوق أي حقوق السمع والطاعة وملازمة الجماعة وأن يوكل أمره إلى الله فإذا ظلم يسأل الله لم يفتح النبي صلى الله عليه وسلم للأمة هذا الباب أي باب الفتنة التي يستغله أو الذي يستغله كثير من الناس من السياسيين وغيرهم ممن يريد إتلاف الأمور وأن يسبب الفتن في الناس أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لاتباع السنة في كل الأمور وأن يجب- وأن يجنبني وإياكم الفتن وكل الأمور التي تؤدي إلى الفساد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يغوانا مسلمي الأمر من زن الله صلى الله عليه وسلم باين يبوغ الله يبو مرر إياكا يبو ديا أغريش da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yau za mu ja hankalin junanmu ne na farko mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kamar kullum mu bi dokokin Allah mu kiyaye abin da Allah ya umarce mu mu aikata abin da ya hane mu mu hannu bayan haka ya ku bayin Allah kowa yana sane da irin halin da wannan ƙasa ta mu ta shiga a wannan kwanaki na ayyukan fitina da tashe-tashen hankula da ƙone-ƙone da hasarar dukiya mai yawa sawa'un ta gwamnati da wadda ba ta gwamnati ba da farko za mu fara da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Bukhari da Muslim dukkan su sun ruwaito hadithi daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce satakunu ba'di afara a bayana ma'ana bayan tafiyata bayan rabuwata da wannan duniya ta ku za ku ga asaratun fifitawa nuna bambanci son kai za ku gan shi ana yin sa sai sahabbai da ku yace wa umurun tunkirunaha da kuma al'amura waɗanda za ku riƙa ƙyamatar su, abubuwa marasa kyau ana aikata su, sai sahabbai suka ce, Ya Rasulallah, wanne umarni za ka bayar ga wanda wannan lamari ya same shi, ko kuma wanda ya rayu har idanunsa suka gane masa waɗannan abubuwa. sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku ku ba da haƙƙin ku naku kuma haƙƙin da kuke bi to ku roƙe shi a gun Allah ku roƙi Allah ya ba ku haƙƙinku amma haƙƙin da yake kan ku na biyayya ga shugabanni da zaman lafiya da neman haɗin kai da tattaruwa ƙarƙashin jama'a guda wannan wajibin ku ba da shi ga shugabanninku amma na ku haƙƙin na ƙashin kanku to ku neme shi a wurin Allah an muku daidai shi kenan ba a yi muku daidai ba an zalunce ku to ku nema a wurin Allah ya jama'a wannan hadisi asali ne daga cikin usulin da ahlus sunnati wal jama'a malaman bin sunnar ma'aiki manya-manyan malaman musulunci suka gina alaƙar da take kasancewa tsakanin shugabanni da mabiya ƙarƙashin wannan hadisi na farko dai ya kamata mu sani cewa wannan hadisi a cikinsa akwai bayani na wani ilimi na musamman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu daga ubangiji Allah maɗaukaki ya gaya masa shugabanni a bayansa za su rika son kai za su rika fifita wasu akan wasu wajen rabon matsayi wajen rabon dukiya ta al'umma duka za a same shi annabi ne sallallahu alaihi ya faɗa cewa abin zai kasance wannan shine dalilin da yasa sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi kun ga wannan ya nuna fiqhun sahabbai inda mutanen zamanin yanzu ne da ba za su tambayi me za mu yi ba sai su ce a'a idan zamanin ya zo a auna komai da ya dace da zamani a aikata shi a'a sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiryar da sahabbai zuwa ga wannan tambaya ko in ce Allah ya shiryar da sahabbai zuwa ga wannan tambaya shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya amsa musu in kana karkashin shugabancin da aka zalunce ka ko aka yi maka abin da ba haka kake so ba yake gudana menene wajibinka a matsayinka na musulmi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata yace ku ku ba da haƙƙin ku haƙƙin as-sam'i wa ta'ati li wulati al-umur ku ji ku karɓa ku yi da'a ku yi biyayya ga shugabanni na'am ko da an zalunce ku to ku nemi naku haƙƙin agun Allah ba a wurin shugabannin ta hanyar da hankali da zanga-zanga da ƙone-ƙone da fashe-fashe da kashe-kashe da ruguza wuraren da asalinsa kayan amfaninku ne wanda kuma kuɗin naku dai shi za a sake ɗauka a sake gina wannan wuri da kuka ɓata baya cikin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bore da tashin hankali da rikici da jayayya da fitintunu ballantana abin har ya kai ga zub da jini da kashe ran ɗan adam da kuma ƙone-ƙone ga wuraren da suke manya-manyan wuraren amfanin al'umma ne. Wannan hadisi shi ne asalin da malamai suka shimfiɗa mana duk wata alaƙa da za ta zama tsakaninka da shugabanni, to ka gina ta akan wannan madubi da wannan mahanga da ita za ka tafi. Allah maɗauki dama ya gaya mana a cikin Alƙur'ani, ya ayyu allazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul sai ce wa ulil amri minkum ya ku waɗanda suka yi imani ku da'a ga Allah ku da'a ga manzan shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan yace da shugabanni a cikin ku ku yi musu da'a ba dan kuna so ba amma saboda maslahar zamantakewa da zaman tare da zaman lafiya yana tattare da wannan abu in aka ce shugaba ba zai ce ayi ayi ba ba zai ce a bari a bari ba to lalle al'umma ba za ta zauna lafiya ba in kowa ya naɗa kansa ga shugabanci ko kuma dole sai yadda yake gani haka za a yi to ai kuwa adadin namu yana da yawa kowa kuma ra'ayinsa daban ne yaya za a yi a zauna lafiya dole ne a yi haƙuri tilas ne ka sallama wa wani abun ka yi haƙuri da shi abinda muka gani sahabbai sun tafi a kansa suka aikata shi tsakaninsu da shugabannin da suka zauna da su shine wannan haƙuri ɗin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya riga ya faɗi waɗannan abubuwa ba wani abu ne da wani zai zo ya ce yanzu muna cikin 21st century ai ƙarni na 21 ne na yanci na mutum ya aikata abin da ya ga dama ya fi ƙarfin ku zo kuna tattaro mana waɗannan nassoshi muna nan akan wannan nassin babu abin da ke sa al'umma ta zauna lafiya in ba bin waɗannan nassoshin ba in kai musulmi ne to kai riko da waɗannan nassoshi shine zai sa ka zauna lafiya al'umma ma ta zauna lafiya amma idan aka ce za a ɗauki wannan irin tsari wanda demokuraɗiyyar zamani ta zo da ita a ce ‘yanci ne kowa ya faɗi albarkacin bakinsa amma faɗin albarkacin baki kuma ya wuce ya koma zuwa zagi ya koma zuwa ga cin mutunci ya koma zuwa ga zub da darajar shugabanni yadda ba za su ba da umarni a girmama umarninsu da hannunsu ba to hakika wannan ba albarkacin baki ba ne tsinuwar baki ce tsinuwa ce za ta hau kan mutum da baki marar alheri ya faɗi abin da ba shi da kyau ya tada hankalin al'umma amma a lokaci guda za ka ga gidaje na sadarwa talabijin da rediyo da makamantansu na ƙasashen waje kullum suna zuga irin waɗannan abubuwan tashin hankali maimakon su taimakawa kowace ƙasa ta zauna lafiya sai ka ga suna zuga mutane a fito a yi zanga-zanga a fito a nuna ba a yadda ba a fito a nuna mu 'yan naƙi ne musulmi ba ɗan naƙi ba ne domin biyayya ga shugabanni ba a babin ba kuma a layin zalunci take ba umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kai hakuri kai biyayya in ka ce zaka ɗauko wannan tsarin duk abin da ya faru ka aikata abin da ka ga dama ka ja mutane su goyi bayan ka aje a kona nan a kashe wannan a kashe wannan to lalle a addinance dai baka da dalili kuma sannan ka buɗe wa kanka ƙofar fitina da al'umma da haka muna fata samarin wannan al'umma tamu kada ku ba da kunnanku aro kada ku ba da hankulanku aro ga irin wannan kiraye-kiraye da za a yi na cewa a fito a haɗa hannaye a daga tutoci iri-iri ana zage-zage ana ƙone-ƙone wannan ba hanya ba ce ta musulmi wani zai ce to ai tsarin da muke kai ai ba na musulunci ba ne dan me za a kawo nasoshi ai kai musulmi ne kuma Allah zai tambaye ka akan maganarka duk abin da ka faɗa a rayuwarka duk aikin da ka aikata a rayuwarka sai an tambaye ka akai za ka gaya ubangiji ran kiyama saboda akan tsarin demokuraɗiyya kake shi yasa ba za ka bi dokar Allah ba in Allah ya ce ai da'a ayi hakuri ka ce kai ba za ka yi ba ya jama'a mu zama masu hankali kuma banda wannan mu sani cewa ƙasan nan tamu fa ƙasa ce da mustahdafa ce in ce mustahdafa ma'ana akwai wasu ko daga ciki ko daga waje sha'awarsu ita ce wannan ƙasa ta wargaje suna da hanyoyi da yawa da suke bi ɗaya daga cikinsu shine irin wannan abubuwan da suke faruwa yanzu a kudancin najeriya kone-kone da kashe-kashe da sauransu kuma sai a zo ana bi a social media a kafofin sadarwa na zamani ana yada labaran da ba su da tabbaci an yi kaza an yi kaza a riga aiko hotuna a ce to 'yan arewa kuma ku tashi ku rama saboda gashi can an muku kaza an muku kaza akwai masu manufar wannan abun ko da gaske ne an yi to ba daidai ba ne al'umma ta wargaje ta rasa fuska ta rasa al'ibla ta zo tana bin irin waɗannan labaran da za su sa a yi tashin hankali duk abin da zai sa a yi tashin hankali wajibin ka kai musulmi ya zama ka nisance shi Allah muke roƙo ya tsare mu daga aukawa cikin irin waɗannan abubuwan tashin hankali Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم أصلح أمورنا وجنبنا الفتن والآثام اللهم هدئ الأمور في بلادنا اللهم ارزق بلادنا الأمن والاستقرار في جميع طبقاته يا الله من روقانك الله كدور مؤكن تفركي مديدشي الله كنيسا تام daga kowace irin fitina Allah kuma ka nesanta kowace irin fitina daga gare mu ya Allah wannan ƙasa tamu abin da ake cinkararta da shi na tashin hankali da wargajewa babu mai ba da damarsa sai da ganin damar ya Allah kai kaɗai ne bai ba da dama wasu abubuwa su auku muna roƙonka kada ka ba da dama da duk masu son su wargaza mana ƙasa su yi amfani da samarinmu waɗanda tunaninsu gajere ne akan abin da yake kaiwa ya komo Allah karka ba su dama Allah ka hana su dukkan wanda yake goyon bayan irin waɗannan ayyuka da kuɗinsa da damarsa na cewa a tada hankali kar a zauna lafiya ya Allah muna roƙonka ka tona musu asiri Allah ka sa a gane su kuma a kama su a yi musu hukuncin da ba mai tausayi ba Allah ka sa wannan ƙasa tamu ta ci gaba da zama lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali su kuma shugabanninmu ya Allah muna roƙonka ka ba su ƙarfin zuciya Allah karka razana su Allah ka taimake su duk abin da yake daidai ne Allah ka ba su ikon yinsa wajen kawo ƙarshen wannan da kuma makamantan abubuwa da suke aukuwa marasa daɗi na tada hankalin al'umma da rashin zama lafiya da kuma kashe-kashe da satar ɗan adam da kuma sace-sace da makamantan waɗannan ya Allah ka ba su ƙarfin maganinsu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka kimsa wa samarinmu tunani mai kyau Allah ka shirye su Allah ka sa su gane cewa wannan hanya ba hanya ce mai kyau ba Allah ka sa ba za su bada aran kunnuwansu da hankulansu wajen aja su zuwa ga abin da zai ja al'umma zuwa ga tashin hankali ba Allah ka kintsa mu ka ba mu zama lafiya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad